بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف نعم malam ya ce wa manibta a da'aman wa manibta a da'aman dukkan wanda ya siyi wani abinci abinci ne ya siya telan guda hatsi ne ko shinkafa ce ko dawa ce to dukkan wanda ya siyi wani abinci fala ya juzu bai'u qabla an yastawfiya baya halitta ya sayar da shi ya saida wa wani shi kafin ya shiga hannunsa kafin ya amshe shi bai halitta bai sai da wani shi an gane ko kana da hatsi ba a kawo shi ba daga kano to bai halitta a yanzu a damka masa kudin shanu saboda zai iya yiwuwa a hanya a samu matsala to za ka iya amsar kuɗi ne lokacin da hatsinka ya shigo garin nan an gane idza kana shira'uhu zalika idan dai siyan wannan abincin ya kasance ne ala wasinin akan wani abu wanda yake sananne au kaidin ko kuma wani mudu wanda yake sananne saboda ciyoyi sun sha bambam ciyar da kake awo da ita wani ba ita bace yake sai da abinci da ita ciyar da in aka kawo mishi abinci zai auna to ba ita bace zai auna wa mutum idan ya zo siyan abu wajen shi au adadin ko kuma akan wani adadi wanda yake sananne tan guda ko tan biyu ko tan uku bi khilafil juzafi ranan baga abin da yake tare wanda baka san adadin shi ba irin kaman a ce maka baga kaman dila an gane ko dila ita ba dole bane sai ta shigo hannunka kawai in ka ba da sufa ka ce ga yanda take dilar kuma kayanta da yake ciki kaya ne na manya ko kuma kaya ne na yara ko kuma kaya ne na maza ko kuma na mata akan siffa dai za ka ba da shi to sai a yi aiki
وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وكذلك كل طعام هكذا دكان abinci kowane abinci daga cikin abinciccika baya halitta mutum ya saida shi kafin ya shiga hannun shi an gane ko au idamin ko kuma kayan miya au sharabin ko kuma kayayyaki na shaye-shaye ba shaye-shaye wanda ake maye ba kaya na sha irin su ji irin su oriba irin su coca-cola an gane ko irin su exotic to wannan duka bai halitta mutum ya sayar da shi kafin ya shiga hannunsa mala ya ce illar ma a wahada hufa ce da ruwa shi kadai
wa ma ya kono min al'adawiyati wazzarari'i التي لا يؤتصر, لا يؤتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه mala yace wa ma yakunu min al'adwiya abin da ya kasance abin da yake kasancewa na maganin nika dukkan abin da yake magani ne wanda za a sha yayi maganin ko rashin lafiya ta ciwon kai ko rashin lafiya ta masassara ko rashin lafiya ta ciwon ciki abubuwa da waɗanda suke na maganin nuka ne wazzarari'i da kuma irin ruwa irin abin da ya shafi irin ruwa irin hatsi irin dawa irin wake irin gujiya allaci la yu'tasaru minha zaitun amma irin da ba a matsowa mai daga cikin wannan irin an gane ko kenan gujiya banda ita to fala yadkhulu zalika to irin waɗannan abubuwan ba sa shiga fi ma ya harum cikin abin da yake haramta min bai ɗa'ami ƙabla ƙabdihi na sai da abinci kafin a sai shi ya halitta a sai da shi iri da maganin duka wannan ya halitta a sai da su an gane kafin ka amshe su ana kawo maka da ke hatsi na iri daban ne da irin na ci to idan aka ce wannan hatsi ne na iri to ya halitta kafin ya shigo hannunka ka sai da shi
أو التفاضل في الجنس الواحد منه أو التفاضل ko kuma yin fifiko fil jinsi alwahidi a cikin jinsi guda ɗaya tal minhu daga gare shi
ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفي أن يستوفيه malam yace wala ba'asa babu laifi ma'ana ya halitta bi bai'i ta'amin qardi da sai da abinci wanda yake na ramci bi bai'i ta'amin qardi ko da sai da abinci wanda yake na ramci babla an yastawfiyahu kafin ya amshe shi an gane ko ka je ka wajen wani ka ce wani da Allah a ramin jika goma ka ga sabga ta gabato mu a gidanmu yanzu babu kuɗi a wajena amma ka ara mun jika goma in Allah ya yarda ranar sudu yau muna talata ko ranar sudu zan baka jika goma ka ya shiru da ya ƙara ya cawa ne wallahi a gurin na babu kuɗi ya ce amma yanzu ga wake na nan buhu guda dama ina da niyyar sai da shi a je a saida shi in aka saida sai a baka jika goma na ciki saboda shi abokin kuka ba a ɓoye mishi mutuwa an gane ko to yanzu kaga babu kuɗi a gurin shi to yanzu ya halitta yanzu wannan waken da ya ce buhu guda ka zo ka wajen shagon wani ko gurin ɗan gwati ko gurin malam asantuma ko gurin habu ka zo ka ce to ina da wake buhu guda ku yi ciniki ta kai ba waken ka bane ba amma saboda bariki yake ce ba waken ka yana da wake buhu guda amma ala kuma kalma za ku siya ce to buhu guda ne muna da ne ka sha takwas siya tara ce to ni a bani sha tara to ba laifi sai ka amshi sha tara ka kai mishi ka tara ka rike jika goma ya halitta yin haka nan sai a ɗauko shi daga baya ka ga ai bai shiga ba
ولا بأس بالشركة والتولي- والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه wala ba sa bi sharikati da ta'amil makili qabla qabdihi babu laifi da yin tarayya da juna cikin abincin da ake iya auna shi da mudu kafin ya shigo hannunka kafin ka amshe shi an gane ko yanzu irin kaman ka je ka Nigeria Kano sai ka siyo telan guda ta dawa yanzu ka zo kana ai bata isa bahu telan guda ta dawa mu ɗauka dun bahu ɗaya yana ɗaukan tiya talatin da takwas ne wannan sananne ne ko to da ka zo ka nan sai wani abokinka na kasuwa sai ce wani ka ga wannan satin kuma Allah bai sa ba na ta yi kan kuna hira da shi ka ce eh ni kuma yanzu na je na amma kawai tan guda ne na kawo wannan telan guda ce na siya ta dawa yanzu ana kawo ta to babu laifi a wannan lokacin shi wannan abokin naka ya ce wani ina neman alkurma tunda ka kasuwa nan dole sai da ita mu ban samu ba na ta yi za a zo ina da kiliyan wanda suke zawa waje na kamar alhurma wannan telan guda mu raba ka ɗauki rabi in ɗauki rabi to ba laifi ya sai da ya ce to hal hidima ta dai tsakani da kai ba riba ba zan ɗora maka amma hal hidima ta da kuɗin da na bada na kawo ta ta tashi a kaza dukanta kenan sai a raba bi ka ɗauki rabi ka bani in aka zo kenan sai a ɗauki rabi ni ma in ɗauki rabi an gane babu laifi yin haka ne shine a sharika yin tarayya da juna kaga da taka ce ta kai kadai to kuma yanzu da ka zo ka heku ka yaro sasanci wattauliya haka nan kuma babu laifi da yin da jibinta ciniki ga wani a cikin abincin da ake iya aunawa da mudu kafin amsa shi to yanzu da aka zo ma kawai da aka yi wannan zancen ya ce ya ce shi yanzu bai je shi ba kasuwa ko ɗaya bai je shi ba kano kuma kai kuma ka san ya fi ka kiliyan yanzu ya kace to yanzu wannan kin da na yi kawai zuwan da na yi wannan kai za ka jibince shi kawai kai za ka ɗauke shi cinikin da na maka kai za ka biya ni yanzu kuɗi na sai ya huta satin sama sai in koma shi kenan ya biya kan an kawo telam da sunan ka kenan to kuma ya ce ya kace a ji a sauke a shagon wani yanzu dama ciniki na shi ne kai an gane ko shi ne a tauliya ka yi ciniki idan wani ya zo ka ce kawai wani kama shi irin ka je ka kayi ciniki da ke kai gwanin ciniki ne ka siyi kaya jika goma da wani abokin ka je kake tunanin in ka shiru za a iya siya mishi shi jika sha biyu ka ce yau kai wani kawai amshi wanda ke jika an gane ko ka mishi tauliya yanzu kai sai ka siyi wani an gane wal iqalati hakanan kuma babu laifi da iqala ita ce zobewa ciniki fi ta'amil makila qabla qabdihi cikin abincin da ake iya aunawa da mudu kafin a amshe shi to ba laifi ka yi iqala iqala shi kuma shine ka je ka gurin dan gwatte ya saya maka shinkafa buhu guda ka dauki jika goma sha biyu shi ka kama shi ka ba shi ka da ko ka kawo ta gida shinkafa wannan kana to ai sauki a dawa da ina da baki yau ta ce wane koran maji babu kuma babu manda babu babu mai babu albasa babu attarugu sai kuma dama jika sha biyu wanda ita kaɗai ce gare ka wanda tana yanzu a yi zancen babu naman biya ba ka ba naman dama ka yi shiru ka ce kuma ce ki gaya min da zan huta ka ce yoni na tsammanin ka gani da ka shiga ba da to yanzu babu laifi ka ɗauki bahun wannan ka je ka wajen ɗan wata ka ce ya maka alhurma wannan ciniki da kuka yi na ɗazu da shi ba wai ko ya yi tsada bane ko wani abu ka ce ka tarra wani abu ne a gida eh alhurma ya baka shi kalka sha biyu eh to wannan shine ikala ya amshi bahun shi ya baka ji kalka sha biyu wannan shine ikala to babu laifi a yi haka nan yadda samu ka ce to ba ni ci hammas ne da hudu ka zo ka gurin isi haka nisi naman ka na jika biyu ka kawo ka sayo man da dai wannan kinta ta ce ba ba kawo a zura mata za a mai da mishi bahun shi guda an gane ko babu laifi yin haka nan saboda idan ka ga bera ya zo ya hwada cikin wuta to ka tabbata abin da ya koro shi daga cikin wuta ya hwada cikin wuta da ya fitar da tun da ga mutumin da ya sayi abincin da zai ci a gidan shi ya kawo ya maido maka ya ce ka bashi kuɗin ka za uzurin da za a yi da wannan kuɗin ya shi abincin wannan jin bai zuci a lokacin na'am wa kullu aqdi bai'in aw ijaratin aw kira'in bi khatarin aw ghararin fi thamanin aw mathnunin aw ajalin fala yajuzu malam ya ce wa kullu aqdi bai'in dukkan kulli wanda yake na ciniki wanda bi khatarin akwai hadari a cikin sa aw ghararin ko kuma akwai rudi a cikin sa fi thamanin a cikin kudin da za a baka akwai hadari irin ka je ka gurin da ka sanin gurin barayi ne ga baki daya gurin barayi ne kawai titi ne na barayi a ɗauki kuɗi a baka a wannan gurin kaga akwai haɗarin fitar ka daga nan au ghararin ko kuma rudi rudi shine a ce yanzu mutum ka saya mishi kare ana an gane ku ka saya mishi kare ana jika ɗari biyu misali sai ya ce to wane ai ka san dai raƙumi na wannan babban da ya ɓata ko ina neman shi yanzu to in ka yarda tun da naira goma na ka ya kai jika ɗari in ka yarda ka ɗauka a matsayin shi ne kuɗinka idan aka samo shi kawai ka rike shi ka aika mutane neman shi in an same shi ka rike shi a matsayin shi ne kuɗinka na na gida kaga wannan a ciki akwai ruɗi zai iya yiwuwa idan aka je neman shi a same shi zai iya yiwuwa ba a same shi ba kaga yanzu kai ka zai iya yiwuwa ka dake shi zai iya yiwuwa ya dake ka to wannan yin hakan din bai halitta ba au matsumunin ko kuma abin da aka yi wa kudin abin da aka yi wa kudin a cikinsa akwai haddari yanzu ka zo ka ka ce wani mota ta tana zauwa daga daga kano amma yanzu an rike ta an rike ta an ce sai na ba da miliyan biyar yanzu in kana son ta ba ni miliyan biyu mota ta miliyan hudu na sai ta bani miliyan biyu kai ka je ka ka hudo ta in ka hudo ta ta kashe yanzu kaga idan ya baka miliyan biyu zai iya yiwa in ya je shi daga miliyan biyar kin nan da suka ce sai ya bada ko kuma a bar mota yanzu in suka ce ya bada daga miliyan biyar ba za su rage ba ko biyar kaga mota ta tashi a nawa a miliyan bakwai abinda aka sayo shi a miliyan bakwai kaga anan shi aka buga ko kuma da ya je shi ashe shi ban tsoro ne suka yi da ya je ya ɗauki wata jika ɗari ukun shi ya ba su kawai suka ce ta jika Allah ke yi kaga anan kai kuma an dake ka to wannan masmun din kaga akwai haɗari a cikin lamarinsa to wannan bai halitta ba au ijaratin ko kuma kwadago wanda take da kwai haɗari wanda take da kwai haɗari yanzu kaman gurin da yake rafcewa ka ɗauki mutum da ce kana maka rami a wannan gurin gaba uku za ka ba shi jika kaza yanzu kaga wajen ramin nan zai iya ya gamce ya haɗo ya rihe shi ya kashe shi akwai haɗari a nan an gane ku ko kuma aughararin ko kuma rudi a irin mutumin da bai saba ɗakowa moto ba daga daga ina yake ta mata daura ka ce wani tun da dai na ga baka da abinci yau baka da gobe gaji ka uku je ka mun sabon mutum na daga daura to shi kuma ka gani mutumin da ba shi da biye ba shi da LB ka ba shi jika uku ai shi cin yau ya hina gobe daga ce mutum rana ta za a aiko maka jika goma wanda ka yi ƙoƙari ka bashi jika shidda yanzu ya kashe wutar gaban shi to yanzu ka bashi jika uku wannan ya amsa ya je kashe wutar gaban shi yanzu ya je shi ɗakowa inji zaman kaɗai zai sa shi ya raka kuka an gane ko to wannan shi ma bai halatta ba au kira'in ko kuma haya haya wanda a cikinta akwai haɗari haya wanda a cikinta akwai haɗari ka ce mishi yanzu misali fi tsamanin a cikin kuɗin akwai haɗari ka ce ne? ina so ka bani hayar motar ka kaza zan tafi daga nan zuwa niyami zan tafi niyami da ita a nawa za ka bani ya ce to ba ni jika ɗari biyar sai ka ce wane yanzu ba ni da jika ɗari biyar amma ina da kwai wata gona in ka ɗauke ta a jika ɗari biyar ka ce to shi kenan jika daga ce mishi kana da wata gona ka gaya mishi da ya da ka zo ka da kaje ka nuna mishi wata gona ba ta wuce ba jika ɗari da ka ce ga gona kaga na akwai akwai wannan matsala a cikin kuɗin ko kuma da kaje ka nuna mishi gona kai baka san ba ta uku shibi da aka yi magana sai wasu dalilai suka ce wannan gona ta yi miliyan ɗaya da ɗari biyar sai kuma ya ce ka bashi ɗari biyar yanzu kaga an doke ka nan au matsumunin ko kuma abin da ake yi wa kuɗin da ka zo ka wajen kadara shi ka ce wani ina so ka bani mota zan ta yi wannan da ita niyami ya ce to jika ɗari biyar za ka bada hai ka hudda kuɗi ka lala ka bada da ya tashi baka mota shi ya baka wata kwaf yana hutowa ko zan darin guji mutu samu matsala yanzu kaga wannan tun da baka hudu siffan da ba kaga akwai matsala saboda kai sha kai mota kuma mota ce ba tun da ba inji ba ne ba au ajalin ko kuma ya zamanto a cikin ajalinsa akwai rudi kacewa ne littafin naka wannan nasu yi shi jeka biyu ya ce to na sai da bara kudin ya ce a in Allah ya hore mana zan baka kaga wannan ajali ne wanda yake mai majhuli to ajali wanda yake majhuli ba a kulla ciniki da shi an gane ko eh ka sai da mun jika biyu to yau muna talata in Allah ya kai mu rana ta zan baka kuɗi wannan ajali ne wanda yake sanni rana ta in baka biya ni ba ina da damar in ma magana amma yanzu da kace mun Allah ya hore maka zaka bani kuɗi rana ta muka arziki wani ne kace wallahi halin da ne garin ne a ɗarmi kaga ni ba na sani ba in kace garin ne a ɗarmi ba na sani ba a ɗarman yake a gurin ko a kunce yake ni ban sani hallon aka yi sati muka haɗu da kai kace mu wallahi da Allah ƙara hakuri ne garin ne ka sani kai ma tarayyar nan da take kai ba daɗi ba muke ji kaga akan jika biyu mu yi sati biyu kuma yanzu ne abin da ya ka ɓata mana ne to amma da a ce mun yi mun yi lokaci wanda yake sananne ka ce mu daga nan zuwa kwana 20 kaga rana ta in muka haɗu da kai lahiya lau za ka muni hira lahiya lau zan muka hira ba amma ta saba wannan zancen saboda lokacin shi bai ba to wannan bai halitta ba shi ma fala ya shi ne ce duka waɗannan bai halitta ba duk wani ciniki wanda a cikin shi akwai ruɗi a cikin kuɗi a cikin kuɗin ko kadarar da za a yi wa kuɗin ko kuma ajalin to bai halitta ba hakanan ijara shi ne ƙwarago yanzu kamar ka cewa mutum je mu za ka wani aiki ka jika guda yanzu da ya baka jika guda ka san lokacin da za ka ƙare aiki shi da ya ce za ka mishi aiki ya baka jika guda ka san dai da ya baka jikar wannan ka tabbata ya ƙware mu je za ka ma aiki ga jika guda he yi ba yanzu daga nan har magarba ma ba kare ba aiki kuma kai kuma yana zance ce ya biya ka haƙin gari to irin wannan sai ka je ka ga aiki kuma sai ku yi ciniki wani kaza za ka bada ko kuma ka ce to din awa ɗaya a kaza zan yi ta kenan yanzu tun da aikin naka wani ba na rana ɗaya ba ne din awa ɗaya ka yarda zan yi ta a jika guda in ya ce i in kai awa uku ka ƙare zai baka jika uku in kuma aiki ne irin na yanki to wani aikin naka dai ka san ba na kwana ɗaya ba ne yanzu nawa za ka iya badawa ni yanke da kai gabaki ɗaya in ka biya in jika goma muka yanke da kai yanzu ya rage gare ni in wuni zan yi ga baki ɗaya halin kai dare ina yi da in tashi da jika goma ta gobe in je wani aiki ta rage gare ni in ina so in yi shi a kwana goma kullum in raka taɓa kwas-kwas in shiru gobe in dawo wannan ta rage gare ni kai dai ka biya ni so wannan ai wannan ya fi
ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول malam ya ce wala ya juzu bai ulagharar ciniki wanda yake na rudi bai halitta ciniki na rudi irin in ka isa wannan injin na sa maka shi jika goma in ka isa sallar wannan ba ni jika goma kaga wannan na rudi ne sallar ta shi jika goma in ya zaro ya ɗauka ya baka a ga ba kuma kuma ya yi shi sai ka yi tsinka jale Eh, to wannan bai halitta ba wala bai'u shay'in majhulin haka bai halitta ba sai da wani abu wanda ake aka jahilci aka jahilce shi wanda ba a san shi ba ka ce wa yake siyan riga in aka zo ina take ka ce tana gida sai da ko ta mu gani ka ce a sai mun yi ciniki kaga wannan majhula ce a wajen shi mai siye zai iya yiwa ya siye ta da kuɗi da yawa ita kuma ba ta wuce rabin kuɗin ba ma zai iya yiwa ya siye ta da kuɗi kaɗan ta ce ya daina maka riga saboda shi bai ganta ba a duk abin da yake majhuli ne a wajen mai siye bai halitta ba sai da shi amma yanzu irin riga wanda ka sani idan ka je ka shago eh riga nake nema daidai ne aka ɗauko maka ita a cikin leda ga shi L ce ko M ko wani abu da aka rubuta wanda ka san wannan rigar kawai ga tsawonta ga wannan kinta kalar ta ce nake sawa yanzu wannan ba majhula ba ce a wajen ka amma duk rigar da take majhula ce a wajen ka a wajen mai siye ba a wajen mai saidawa ba saboda zai iya kai mai saida ka san abin ka ciki da bai amma mai sai bai sani ba to da haka wannan bai halitta ba sai da shi an gane ko lokacin ina da littafin fato da jawabi nan da za ka siya ka ga yanzu idan muka kare ciniki da kai yanzu zai iya yiwa fato da jawabi ɗinka ma tsoho ne eh zai iya ka dan daddabce shi da da leda ce ka mishi ka mishi kwaskwari ba eh sai yake siyan sabo sai ka kawo mini in ce wannan ko shi ka bana bai halitta bayan haka wala ila ajalin majhulin hakanan kuma a, bai halitta siyan wani abu ko sayarwa zuwa ga wani lokaci eh, wanda yake majhuli za a bayar da abu an gane ko mutum ya damƙa mawa kuɗi ya ce to ina son littafi kaza kai mai sai da littafi ne yaushe zan zo amsa ka ce in Allah ya sa na kawo wani ga ga ajalin majhulin Eh, yaushe zan zo amsa ka ce ranar kaza ka zo ka amsa to kuma yanzu Allah shine yake komai dama ka tsara tafiyar ka kana zuwa kano misali ranar asabar to wannan satin sai aka yi mutuwa ka ga yanzu shi wanda ka kai ka cewa littafin ka ka zo ka amsa ranar ladi yanzu da ya zo ranar ladi ya taro ka a gurin makoki ko babanka ya rasu ko wani dai makusancin ka wanda dole ne ka zauna ka ga shi ba maka wancan littafi saboda ya san larura ce wannan idan kuma larura tana girmowa akan kowa an gane ko sai a yi haƙuri kenan sai a kokanci satin sama tunda sai sati sati kake zuwa kenan zai haƙuri da sai satin sama kuma satin sama ma in baka je ba ya san ana cikin wani juyayi ne ko wani abu amma kawai ka ce kawai sai in Allah ya sa na kawo wannan shine bi alita ba al'ajalul majhul shine kawai ajalin da ba a sa mishi ba lokaci
ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا
wala ya juzu fil buyu'i tadlisu at-tadlisu boye aibin kadara bai halitta a cikin ciniki saye da sayarwa ka je ka za ka sai da sulal ka aka ce mai matsala ta kace lahiya talau ko kuma aka kira ka baka ji wannan kai tadlis da halitta bayan haka na a cikin saye da sayarwa kaga idan mutum ya siye ta yaje da aka yi kira ya ji shuru to yanzu kaga zai dauke ka mutum ba wani yanzu ni zai ba munafuci kaga mutuncin ka ya zube a wajen shi kaga idan ya dawo maka da ita in ka tada rikici ka ce kai lafiyar ta dauka ba shi kana rantsuwa kaga yanzu in ya yarda da haka nan zai iya yiwuwa ko ya ce a gurin wada da ya amshe ta zai shiga guri kaza da ita yadda mun ita ya bata mun ka takula shi da shi da wani wanda yake mutumin shi da yarda da shi bai halitta bayan haka nan wala da hishu haka nan algushu bai halitta ba. Idan aka ce argushu shi ne kayanka tsoho ne, amma kuma ka sa mashi riga ta sabbi. Irin wanda za a ga cewa ya mori mutum shi ya yi shekara yana hawa, dan dai hawa ne yake na ‘yan bariki. In ya zashi sai da shi kuma zai sai da shi a sabu. Irin sa ‘yan kawai in suka je sayan sabon mutuna, don haka ake musu. Za a ga wani mutum ya yi wata uku ana hawan shi, amma kuma za a saya musu shi a matsayin sabo ne kar su je aka ɗauko shi. su suna fi bayan wata ɗaya kuma ya canza ƙara a raka ci ayo ai yan kawai su ne suke kashe a yanzu su kuma a kashen ake ba su an gane ko wannan bai halitta ba algushu bai halitta ba duk wanda yake irin wannan wallahi ko mu riba da yake ci ba za ta ce ba za ta kai shi ko ina ba walal khilabatu hakanan kuma bai halitta ba saran baka saran baka shi ma wannan bai halitta ba a cikin sai da kadara ka zo ka zaka sai da salalka ka shiga kasuwa kenan wani ya amsa nawa aka taya ta ce an taya ta ci kasha shidda kai kuma babu wanda ya amsa wannan shi ne amsa shi ta wari to kaga wannan shi ma bai halitta ba shine saran baka eh kawai ka hudi ka tsara kawai da bakin ka kawai ka hudi bai halitta ba wannan shi saboda kaga dama kai kayanka ne yanda kake so kayanka yanda kake so ne ka samu da yace sha shida ka an taya sha shida in yace ka sai da sha shida kace a kai dai kara yace to na saya da rabi dama kai marabi kake nema da ita da kace sha shida ko a haka kin ta daya sai to kaga ka kware shi wannan bai halitta bayan haka nan wala la khadi'atu haka nan yaudara ba ta halitta a cikin ciniki siye da siyarwa bai halitta ba sai wanda za ka siya kaya a wajen wani ka yaudare shi ka amshi kayan shi da niyyar ba za ka ba shi kuɗi ba a wani ai namu ne ka je ka yi ciniki ya kai na jika goma ka haifo kaya sai Allah ya kai mu rana ce zan baka kuɗi yau daga ranna ashe kai garin ne za ka bari kawai he wajen rana ta ce ni ne rana a ce a yau kwanan shi shidda da barin kaga ya yau dare ka ko kuma kai wanda za a fita a wajen ka an ba kuɗi ka kawo kawai kamshi ko kullum ya zo ina wani ya ce ina wa america eh ko in ya kiran ka ma kamshi bidal mata hello ya lita ba na'am ولا ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد
malam ya ce to wannan shine at-tadlis wala kitman uyub bai halitta ba boyewa aibabbuka na kadara duk wani aibin da ka san tana da shi to bai halitta ba ka boye shi idan ka je sai da ta an gane ko ta wani wani ne ya je sai da jaki a nan wuri ne da ya je sai da jaki ya ka zo ka taba nan wani ya ce halbi da yake ɗaya halbi yana kaza baya shan ruwa da kyau shi ne rana kai ɗaɗi babu daga ya faɗi kowa shi shi ne wani shi ne wani daga cikin yan shi ya zaka zo zaka kira shi shani da ya ce aka ce je ka inuwa sai aka zai mishi wura aka ba shi shi je ka inuwa ka sha da ya sha murci ya kwashe shi ce mishi ma yake kali ka zo har sai an bayan za ta ɗaka mishi kuɗin jirgin aka ce kai kana faɗa haka za a iya siyo yau shi kuma duk wani abin da yake aibu ne na kadara bai halitta ba a ɓoye
ta yake halbi yake kuma cizo yake shi ne kuma da gawa da aka yace a shi ke shi ne rana kai tsaka ta yi ba ta yi kuma ta yi to wannan bai halitta ba duk abin da kasancewa in ka hode shi zai iya rage wa kadarar ka kuɗi to wajibi ne ka hode shi wanda ya rage maka kuɗi ka samu halalin ka ya yi sama da ka jaram wala khalqu jadaniyin shi wannan kamar ana iya maido shi ma da aibin da aka boye da shi in ka same shi bayan ka siya kamar ya bayyana a gurin ka ka siye shi ka gaishe da wani aibi kana iya maido shi ka da kyau ma amma kimanin kamar da mai kan kun ya halitta yan mana duk abin da kasancewa aibu ne yanzu aka saya maka salula lafiya kalau aka saya maka ita a sunan eh lafiya ka siye ta jika ashirin da ka zo ka aka ce maka batir laya lau da ka zo ka ga cewa batir kin baya huce minti sha biyar da aka bude kwanan sa kai kuma yawara da kana san masu ruwa ne suka kawo kai kuma kana son sallar ka ce wanda za ka raka kira da ita ba irin ta yara ba kaga bai halitta bayan haka nan an gane ko ya halitta kamar yadda ta na'am wala khalqu dani'in bi jayyidin haka nan kuma bai halitta ba garwaya abu wanda yake tsoho garwaya shi da sabo yanzu anan shi kuma kana da kai saluloli kana sai da sabbin saluloli ka shahara da haka kawai sai wa'insu wanda suke mutanen ka ne ya sun yi kamar wata ɗaya da salula wata biyu su zo su sallar da suka sai ta jika arba'in a gurinka ya sai da maka talatin da biyar yanzu da ke an san kai ka shahara da sai da sassan sirri kawai ka gyara ta ka kwaskure mita ka sa ta a cikin gida ka sai da ta a matsayin sabuwa wannan bai halitta ba saboda da niyun ne bai jayidi an gane ko sabuwa ce da tsohuwa za ka saida wannan bai halatta ba duk abin da ya zamanto a cikin shi akwai wato kwaskwarima abin da ba sabo bane ba kalite bane ka saida shi da sunan kalite ka yi cuta a ciki an gane ko haka yanzu irin yanda waɗansu daga cikin 'yan kasuwa suke za su siyo bahuna na shinkawa ori ba sai ya zo su buhu hamsin ne yanzu zai su kawo su sauye shi sai ya kai buhu hamsin da biyu wannan kaga an yi ragi a ciki kuma saboda suna da injin matsewa za a cika a yi haka nan kuma yanzu ba ori ba da ba kaɗai wani lokacin ma ake haɗa yanzu da aka zo da ori ba buhu hamsin ana so ta yi buhu hamsin da biyu ga waccan yar jika tara tara sai aka kawo ta musamman sunanta sai aka kawo ta aka cakula buhu sha biyar a ciki ana so yanzu wannan buhu sha biyar kin nata shi ma koma buhu sha biyar ne na oriba ana sai da oriba buhu sha jika sha biyu kenan yanzu kowane buhu sai ya ƙara jika uku uku to wannan bai halitta ba shi yasa wani idan ya siya abinci a wani gurin zai ga cewa a wajen adadin abincin akwai ragi kuma adadin in shinkawa ce za ga cewa kalan shinkawa da ka siya ba ita ba ce za ka siya da halitta bayan haka wala an ya tuma min amri sil'ati ma idza zakarahu karihul mubta'u wannan shine ake ce da shi al-khadi'a haka bai halitta an ya tuma min amri sil'ati mutun ya boye daga lamarin kadarar shi ya boye wani abu wanda ma idza zakarahu abinda idan ya ambace shi karihul mubta'u mai siyan kadarar zai yi siyanta mun gane ko yanzu ka je ga siyan salula aka ce maka bata da rukun ba caji ko kuma gindin ba yayi inda aka ci gaba mana ya za a yi ka siya ko mun san da kake mata ka ce to yanzu kawai amma yanzu in ya siya maka ita haka nan bai gaya maka ba ya cuce ka so nan bai halitta bayan haka nan kuma kana da damar idan aka siya maka da wannan yake ka ce ka fasa ta
auka na zikiru abu khasalahu fi saman auka na zikiru abu khasalahu fi saman ko kuma inda an batan ma wannan aibin zai iya rage wa kadara taka kuɗi to bai halitta mutum ya ɓoye wannan ko da ba za a ƙi siyanta ba amma kuma zai rage mata kuɗi ka zo ka siyan salula ka ganta gal aka hudo ma ita a cikin karton ta kale ka kai komi da komi ya ga ce nawa wannan ya ce to wane na san ka kai sabbin salula kake siya to saboda Allah wannan salular na yi aiki da ita ta kwana goma sha biyar ko kuma wani ya siye ta ya siya wa matar shi ita bayan ya siya mata bayan ta yi kwana hudu da ita sai ta ce ba irin ta ba take so yanzu aka maido ta kaga wannan kaɗai wannan magana da ya gaya maka duk wani bayan da za a gari ya zube ya kwashi duka ko yau ka buɗe salula sabuwa gal ka je ka ce za ka saida ta wallahi dai ba wanda yake son ta bane dama ka haɗu da shi dole hika faɗi yanzu kaga dole za ka nemi ka karya shi in da jika arba'in kai niyyar za ka bada za ka ce to an saida mun ita talatin da shida bai bani da Allah ka yi kokari ka saida ni na san abin da ta zo maka wata wuce ba talatin abu ne to wannan kaga ya rage mata kuɗi ko da kai za ka siye ta to bai halitta bayan haka nan ɗin ka ɓoye
ومن ابتاع عبدا فوجد به عينا عيبا فله ان يحبسه ولا شيء ولا شيء له او يرده ويأخذ ثمنه ثمنه الا ان يدخله عنده عيب مفسد
فله فله ان يرجع بقيمة العيب بقيمة العيب القديم من الثمن او يرد او يرده wa yurudda ma na ƙasahu aibu indahu jayyid to malam ya ce wa manibta a abdan dukkan wanda ya sayi bawa to ba bawa ba kadai duk wani abin da ake iya siye dukkan wanda ya siye shi fa waje da bihi aiban sai ya samu wani aibu a tattare da wannan abin da ya siya da ya siyi bawa shi da dare ne dama siyi bawa sai da ya tashi da sahe sai ya gan shi ija ya horin bawa yake so sai gan shi baki ne kira kaga wannan aibu ne tun da shi hori ya so ko kuma da ya je shi dama ana cikin hatsaniya ne ana cikin taro ne irin wanda wanda yake ji ma in kana mishi magana da ke yake jin ka to ya ka saya mishi bawan da yake kurma ne an gane ko to kawai sai da ya zo shi gida kawai da ya mishi magana ya je kaga wannan aibu ne ko kuma da dare ne aka saya mashi bawa makaho mai dindini wanda baya gani da kyau da dare sai daga baya ya gane wannan aibu to yanzu wannan falahu an ya habisahu yana da damar ya rike shi ce Allah ya isa Eh, wanda ya siya mini wani yanda na yarda da shi ya muna haka ya je shi Allah ya saka mu an gane ko ka siyi salula lafiya kalau aka siya maka ita a haka ka siye ta kuma dan haka a haka ka miƙa kuɗin ta sai da aka kawo maka ita kawai in ka buɗe connection sai ga connection ba ta yi akai akai connection ba ta yi ka turo wazaf kana ce yan waya Allah da wannan satin ne ma kun ganna a sama to kuma lo za a ganka a ƙasa an gane ko kuma kana ganin kana jin kunyar shi kamar da mishi to za ka mishi Allah ya isa to kana da mulka rike kayan ka kace Allah ya isa Allah ya saka musu an gane ko wala shi alahu babu wani abun da za a bashi shi wancan wanda ya zalunce kan yaje shi Eh, abin da ka bashi yaje shi ya ci shi an gane ko ya samu ya rike haka na ya rike kayan shi ba wani abun da zai je ya ci a bashi na kuɗi au ya ruddahu wa ya akhudha thamanahu ko kuma ya maida shi wajen wanda ya saya mishi ya amsa kuɗin shi ya ce wani bai ba tsammanin da aka ma haka kana ganin kullum ta tarmiyar da muke yanzu yayin mu a makka take ba dalilin in za mu gaisa da ita sai wani ya kamun sallar shi ta yi kokari ta ba da jika talatin ta ce a saya mun sallar kuma yanzu ka saya mun sallar da kuma kusan ba ta yi ka ce wani kuɗi na ka yi da kuyi uwa ka uwa ka da shi a gane ko to illa an yi da hulahu indahu aibun mufsidin sai dai in wani aibu wanda yake mai lalata hallo ciniki zai iya shige shi ya shige shi a wajenka yanzu kai da ka siyi salula matsalar ta kone kusayen ne mata yi yanzu kana hawa malaka mai da miji kawai ya ta haɗo kan teras yanzu ta ne samu matsala kaga yanzu ga wani ga ga bala'in kudin da ya tsaye kuma ga jihar da tawar a wajen kuma yanzu ba su wata kitin walo wani bala'i ne ya tsaro lalata jika ishirin in dai ta kitin in ta washe wallahi sha biyar ma da kitin an gane ku yanzu ka ga wannan aibun ne mufsid aibu wanda yake lalata ciniki ko kuma aibu wanda yake lalata jiki na shi shi bawa to yanzu ka ga ba zai dawo ba ya ce ya bashi jika ishirin ka ya sai sallah jika ishirin kwalifikin ba ta yi kuma garin ka mai dota ta fada saman teras taktil ya samu matsala ka in ka zo ka dole kama ka ce to da kudin taktil ga ka ciki to shine ce to falahu an yarja'a bi qimatil aibi da qadimi min sama ya samu ya dawo wajen wanda ya saya mushi wannan kadaran ya amshi kimar wannan aibu tsoho wanda ya siye ta da shi ya amshi kudin shi ya zo shi ya ce towa ne mu dai mun sani wannan salulan wannan ni ba me ake cewa da aka ce mishi ni ba wai sabon siyan salula ba ne salular da ba ta rike a connection ko mun tsadata wannan ne wanda ka saya mai ta jika 20 ta yi tsada ne za ta yi jika 12 yanzu nawa kenan zai baka jika takwas idan ya baka jika takwas yanzu zai ka je ka yi kokari ka gyara taktin ɗinka kuma in za a gyara kwanan kusan jima a gyara maka kwanan ko kuma a tsira ta haka nan jima ka cika wani kuɗi a siya maka wata an gane ko to shine falahu an yarja a bi qimatil aibi da qadimi min saman ya samu ya dawo da kimar aibin wannan tsoho ya samu ya zo shi amshi kuɗin shi a wajen wanda ya siya mishi ita ya ce mu mu ne salula ana ka sani sarai salula wanda ba ta da ƙarfin rezo in ta yi jika arba'in mai ƙarfin rezo wanda ba ta da ƙarfin rezo ko ishirin da biyar ba za a siya ta ba sun yawan nan kalaci kenan gashi gashi gashi yanzu kawo kaza za ka maido min a zama lafiya kar kowa ya ji kawo amma in ka ce ba haka ba wallahi maido maka kayan ka zan yi in ba ka jika biyar ka hudda jika biyar kuɗin ta da jika biyar ne na wannan sallar ka hudda ka je ka a sake maka ka sai ta an gane ku au ya ruddahu ko kuma idan hal shi wannan mai kadaran da ya sai da yaƙi ya ce a habawa ne yanzu na cire maka jika biyu kawai a cikin cikin da muka yi da kai in ishirin ce ce na cire maka jika biyu zan baka sha takwas kai kuma ka ce zan baka jika biyu kenan na ka siya ta sha takwas kai kuma ka ce sha biyu kaga tsakanin naku da sha akwai tsirayya to yanzu ya halitta ka dawo mishi da salular shi wa rudda ma na ƙasa hula aibu inda hu kuma sai ka dawo da abin da aibin ya tawaye wannan salula a wajenka yanzu ya ga cewa na to wannan salular jika ishirin na siya ta a gurin gaban idan takatil ya samu matsala kana da tabbas kin idan aka kawo ta inda takatil ne matsala ta zaka sai ta sha hudu ko sha biyar to yanzu ɗauki jika shidda a ciki ka bani jika sha hudu ka je ka gyara sallarka an gane ko yanzu ka ka huda mishi kudin wannan tarci ne ya ce kawai ne tsautsayi ne Allah ya dora mu shi kenan je ka kawai in gaba ta gama tawo wa in radda abdan bi abdin wa qad istaghallahu falahu khallatuhu to wa in radda aiban abdan bi aibin idan mutum ya mai da bawa da ya siya a wajen wani saboda wani aibu da yake tattare da shi ka siyi salula a wajen wani saboda tana da kai wani aibu amma kuma aibun baka san da shi ba to kuma wa qadis taghallahu haqiqa ka ci moriyar wannan bawan ko kuma ka ci moriyar salula da aka kawo maka ita kai baka san ma tana da matsala a wajen kwalkwasiya da aka zo ranar ladi aka kawo maka ita daga kasuwa ka san gurin wanda aka siya din yanzu kai ta amfanin ka kai ta kiran mutane eh insha Allah mu ma dai wajen talata kawai kai tsammani zan si zan sa kuɗi a mu ranar laraba kun gani ranar talata ka sa kuɗi yanzu ka ka ta kiran mutane da salula ka ci moriyar ka sa kuɗi ranar talata da maryaci saboda ka samu bonus da ran laraba da sare ka huto baka iya ba ma shiga mai karka ba wani ya sa ka akai akai akai akai gwanin sayan da buɗe ta iya kaga yanzu kwana uku kai kana cin mai nesa to yanzu idan ka maida ta kuɗin ka za a ba ka ras kuma ka zaki man mutum ka ce Allah isa da ni da shi ne ka dista gallahu hakika ya cin moriyar wannan sarda to falahu gallatu to wannan cin moriyar da ya samu ya halitta a gare shi ba zai biya ko biye ba an gane ko ko kuma shi ba wanda aka kawo maka baka san ba yana da matsala yana warfadiya kai na ya dawo aka kawo maka shi kawai washe gari ma da aka kawo maka ka tura shi wata gonarka ya ka an sassabe ya je ya sassabe ya wuna a can ya sassabe maka gona washe gari da ya zo da sai ka ce mishi akwai wata garkata ka je ka mun da shi ya je ya da shi rana ta uku kawai sai ya farfaɗiya ya ne ya ne kawai aljani da suka wuce shi ya ga ce dama yana haka aka ce a ba wani wani ne baka sani ba dama ka yi ka ce ta yi mu zamba da haka to in ka mai da wani da ce ba to ai shekaran jiya da jiya bautar da ya maka sai ka biya kuɗi a a ba za ka biya ba nan darasin yamma alhamdulillah ta abu da wani ne ta kawo